ورسوله المتحلي بكل أدب رفيع وخلق كريم صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه البر الميامين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه فإن الله جل وعلا فإن الله جل وعلا تأذن بالمزيد لمن شكر وبالعذاب الأليم لمن كفر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن فرتم إن عذابي لشديد عباد الله إن ديننا الإسلامي دين, دين إسلاف وصلاح دين تربية وأدب تأدبوا بآداب الإسلام والإسلام عباد الله دين خلق وسمو ورفعة جاء بتزكية القلوب وتطهيرها وتنقية النفوس وتسويتها وإصلاح الظاهر والباطن دين جاء بالإصلاح والإصلاح والزكاة والرفعة يطهر القلوب من أدرانها والنفوس من أدبانها ويطهر الظاهر والباطن قال ربنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها عباد الله إن العبد المؤمن في هذه الحياة مطالب بإصلاح باطنه كما هو مطالب بإصلاح ظاهره وكما أن الظاهر يحصل له أنواع من الأمراض والأسقام فكذلك باطن الإنسان يتعرض لأنواع من الأضرار والأسقام والعبد يا عباد الله مطالب بأن يجاهد نفسه على إصلاح ظاهره وباطنه وعندما وعندما يتأثر الباطن عباد الله فإن الظاهر تبع له في إصلاحه وفساده كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة وإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولهذا عباد الله كان متأكدا على كل مسلم أن يفتش عن قلبه وأن يتأمل في نفسه وأن يتدبر في أخلاقه البائنة هل هي أخلاق زاكية وأعمال فاضلة أم هي بخلاف ذلك فيسله ما فسد ويحافظ على ما صلح عباد الله خصلة زميمة وخصلة مشنة من خصال القلوب وخلالها جاء ديننا الإسلام بتحذير عنها ونهي عنها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات ألا وهي خصلة الحسد عباد الله والحسد شر ووباء وداء فتاك إذا سرف الإنسان أفسده وأضر به أيما ضرر الحسد عباد الله شر يتعوذ بالله تعالى منه ومن شر حاسد إذا حسد الحسد عباد الله جاء في النهي عنه والتحذير منه نصوص متقاتلة وأحاديث متضامرة يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ويقول أيضا إياكم والحسد والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يا عباد الله والحسد يا عباد الله صفة الأشرار من خلق الله ولهذا حسد إبليس قديما ولهذا حسد إبليس قديما أبانا آدم حسده على ما آتاه الله من النعمة والفضل من الله تبارك وتعالى على أبونا آدم بما من عليه من الفضائل حيث خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه أسماء كل شيء فحسده إبليس وما زال به في الجنة حتى خرج منها الحسد يا عباد الله هو الذي أفدى بأحد بني آدم أفدى به إلى قتل أخيه حسدا وعدوانا الحسد يا عباد الله صفة اليهود الأشرار حسدوا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ما اصطفاه الله تعالى به وعلى ما اجتباه به وعلى ما من الله تعالى به وعلى ما من الله تبارك وتعالى به عليه من النبوة والرسالة فحسدوه على ذلك وامتنعوا من قبول دعوته لا لشيء إلا للحسد حسدوا أمته حسدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأدمروا لهم كل عداوة وأكملوا لهم كل بغضاء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم وقال ربنا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الحاسد يا عباد الله الحاسد عدو لنعمة الله لا يكر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يطمع له خاطر ولا يزال عنه هم وغم إلا إذا رأى النعمة زالت وارتحلت ولم تبقى فيا سبحان الله أيها العبد الحاسد اتق الله تبارك وتعالى فالله هو الوهاب الحاسد يا عباد الله مثله كما قال أحد أهل العلم كمثل الأفعى مليئة بالسم لا يرتاه بالها ولا يهدأ خادرها حتى تفرغ سمها وحينئذ يهدأ وحينئذ يهدأ بالها ويرتاه خادر الحاسد يا عباد الله عدو لنعمة الله على عباده لا يرضى باسمة الله ولا يرضى بحكمة الله ولا يرضى بتدبيره جل وعلا فإذا رأى الله أنعم على عبده بنعمة ومن عليه بمنة وميزه بميزة امتلأ قلبه حسدا امتلأ قلبه حسدا وكراهية وبغضا لذلك ولهذا يا عباد الله فإن أعظم أوصاف الحاسد أنه عدو لنعمة الله تبارك وتعالى على عباده الحاسد يا عباد الله لا يرضى بأقدار الله ولا يرضى بتدبيره سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا ومن آثاره يا عباد الله أنه ومن آثار الحسد يا عباد الله أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقوم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فالحسد يا عباد الله ينشر في المجتمع فالحسد يا عباد الله ينشر في المجتمع غلا عدوانا وبغضا وتفككا وعدم ترابط ينشر بغيا وعدوانا يفكك بين الاسر المترابطه والبيوت المجتمعه ويفرق بين الناس وله من الاثار الجسيمه واخطار العزيمه ما لا حد له ولا عد فالواجب عباد الله على كل مؤمن أن أن يقنع بما آتاه الله تبارك وتعالى له وأن يحمد على خله وأن يسأله سبحانه وتعالى من فضله العظيم وخيره العميم يقول الله تبارك وتعالى واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليما نسأل الله الكريم من فضله ونعوذ به جل وعلا من الحسد والبغضاء ومن كل خلق مشين وكل عمل ذميم ونسأله جل وعلا أن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل عباد الله إن الله يأمركم بالصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل محمد وإنك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله الذي تفضل علينا بهذا الدين القيم وبعد ya ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya shine mahalicci shine wanda ya ni'ima mai yawa ma wato wanda basu da adadi a bisa ainihin bayinsa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai shi ina kuma shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa kwalliya da ado da ainihin kyawawan ɗabi'u manzansa ne bawansa ne kuma manzansa ne ya Allah kai tsira da aminci gare shi da kuma sahabbansa da alayensa gabaki ɗaya da sahabbansa gabaki ɗaya ya ku ƴan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala bisa ni'imomin da yayi a gare ku wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari ga duk wanda ya gode masa bisa ni'imar da ya masa cewa zai ƙara masa haka nan Allah tabaraka wa ta'ala kuma yayi alƙawari ga dukkanin wanda ya kafirce wa ni'imarsa ya butulce wa ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa Allah tabaraka wa ta'ala zai azantar da shi azaba wacce take mai radadi ya ku bayin Allah lalle addinin mu na musulunci addini ne na kyautatawa addini ne na gyara addini ne wanda yake da tarbiyya da laduba na ainihin addinin musulunci dan uwa musulmai da ainihin laduba na addinin musulunci ba kyakkyawar halayya bane mutum ya mutum ya tsabtace zuciyarsa ya tsarkake zuciyarsa daga dukkan Allah tabaraka wa ta'ala shi yake zaɓar bayansa ya ba su abin da ya so kuma a lokacin da ya so ya kuma tsarkake zuciya yana da cikin malamin wanda ya daudanta zuciyarsa ta yi datti ko dai da shirka ko kuma da hasada ko da wani mummunan aiki Allah tabaraka wataala ke cewa irin wannan kuma yayi asara ya halaka ya ku bayin Allah lalle shi bawa mumini a wannan rayuwa ta duniya ana bukatar sa da ya kyautata wajen jikinsa mana ya tsaftace bayan wato wajen jikinsa kamar haka kuma ana bukatar ya tsarkake cikin jikinsa din yana daga cikin wato mafificin halai wato mafificin ayyuka shine mutum ya tsaftace cikin jikinsa ba wai waje din ba nawa nawa ne daga cikin mutane zaka ga mutum wajen fesfes garau amma cikin zuciyar kuma basu da kyau wanda abin da ake bukata cikin ya fi wajen kyau ya ku bayan Allah lalle zukata suna kamuwa da ainihin cututtuka kamar yanda muka sani cewa dukkunan mutane suna kamuwa da cututtuka daban-daban to haka nan su ma zukata sukan kamu da cututtuka daban-daban muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare zukatanmu daga kamuwa da anashin cututtuka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru wannan tsokar dukkanin jiki sai ya gyaru idan kuma ta ɓaci dukkanin jiki sai ya ɓaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabai ku dakata ku ji ku kawo hankulan ku ku ji wannan tsoka ita ce wato ainihin zuciya idan zuciyar mutum bacce da kyau to wannan muni sai ya wato ya tasiri har jikin gangan jikinsa ma ya zamto ana nan ana nan wannan wato munin har ya bayyana a fili ya ku bayin Allah lalle yana daga cikin tabbataccen al'amura akan wato ainihin bayin Allah kowa ya caje zuciyarsa ya lura da ainihin zuciyarsa ya ga cewar halayyarsa na ciki da tunaninsa na ciki kyawawan tunani ne ayyukansa kyawawa ne ko kuma saɓanin haka ne mutum idan ya ga cewa zuciyarsa akwai waɗansu munanan ƙudure-ƙudure akwai hasada a ciki to lallai mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewar ya tuba daga irin waɗannan munanan ayyuka ya yi ƙoƙari kuma abin da ya gano a cikin zuciyarsa kyakkyawa to ya ƙara ƙarfafa wannan ya kula da wannan ya ku bayin Allah wata halayya wato wacce take mummuna akwai wata halayya wacce take a bar kyama tana daga cikin wato halayyar cikin zukatan mutane wato ita ce ainihin halayya ta ainihin hasada ita hasada ya kuma yin Allah wato tana daga cikin mafiya sharrin al'amura ita hasada sharri ce kuma ita hasada annoba ce kuma ita hasada wato ainihin cuta ce wacce take ragargaza ɗan adam kamar yadda waɗansu cututtuka suke ɓata jikin mutum ke da hasada take yi wa wato imanin bawa haka hasada take yi wa cikin jikin ɗan adam ciki din wato take yi wa zuciyarsa da kuma ainihin ransa ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyaye hasada yana daga cikin abin da ake neman tsarin Allah tabaraka wa ta'ala da shi wato shine wato neman tsari daga hasada daga kuma neman tsari da kuma wato neman tsari daga ainihin masu hasada din Allah tabaraka wa ta'ala yace wa min sharri hasidin idza hasada ka ce ina neman tsari daga ainihin wato mai hasada idan ya hasada ɗin ya ku bayan Allah lalle hadisai sun zo da yawa ayoyi sun zo da yawa dangane da hani akan wato ainihin hasada annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la ta hasadu kada ku rika yin hasada a wani hadisi yake cewa na hane ku da yin hasada ku kiyaye hasada a cikin wannan ma'ana ta hasada akwai wato hadisai masu yawa da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ku bayin Allah ita hasada fa halayya ce siffa ce ta ainihin wato a shararrun halittun Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ne ma yasa shedan iblis tintinitini yayo baban mu annabi Adam alaihi salam wato hasada ta yanda ya ga Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam da hannayensa subhanahu wa ta'ala ya kuma yi wa annabi Adam wato ni'ima ta yadda ya sanya shi ya ma halicce shi a cikin gidan aljanna sai ya zanto iblis ya yi wa annabi adam alaihi salam wato ainihin hasada ya samu ya shiga gidan aljanna bai gushe yana tare da annabi adam ba sai da ya ga cewar annabi adam ya an raba shi da gidan aljanna to shine hasada a kullum wato ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa bawa ita yake hange daga zarar ni'imar ta kauce to sai zuciyarsa ta kwanta sai ya ji komai ya lafa lalle yana daga cikin wato siffar Yahudawa ita ce wato ainihin hasada ya kuma yin Allah bayan kasantuwar hasada wato siffa ce ta shedan haka nan kuma siffa ce ta ainihin Yahudu ta yadda su Yahudawa suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hasada bisa abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi da shi bisa zaɓin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa da kuma kyautar da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa ta ainihin wato annabtaka da kuma manzanci suka masa hasada akan wannan sai ya zamto sun ki karɓar da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama ba dan komai ba ba wai yahudawa sun ki karɓar da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam bane saboda ba su gane ba a'a sun gane kawai dai saboda ainihin wato hasada ce kenan hasada wata halayya ce wacce take halakar da mai ita zai iya fadawa cikin wato abin da bai taba tunanin ma zai fada ba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da yawa daga cikin ahlul kitab da yawa daga cikin da kuma nasa Thank you. شيئا إلا هو الله تعالى يصف بيده وقامت تبنغرم kamar dan girman kwantan tabara sai ci to kaga wannan fa shine wannan annabin domin wannan shine abin da ake cewa khatamun nubuwa wato hatimin annabtaka gashi nan a jikinsa ka koma da shi domin yahudawa wanda suke da ilimin siffarsa suna ganinsa za su kashe shi lalle wannan yana gwada cewar yahudawa sun san addinin annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne abin da yasa ba su yarda ba kawai hasada ce shi mai hasada wanda yake wa hasada ko da ya fi shi gaskiya ko ya fi shi cancanta zai kirkiro wasu kalamai da waɗansu maganganu munana ya faɗa a kansa ba dan komai ba kawai saboda wannan wutar hasada din tana cinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa am yahsuduna an-nas ala ma atahu Allah min fadli ba komai bane kawai dai su suna yi wa mutane ne hasada mana suna yi wa annabi da sahabbai da kuma sauran mu'minai da suka biyo baya suna musu hasada ne bisa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su na anashin falala kasa subhanahu wa ta'ala wato fahimtar alqur'ani karbar addinin musulunci shi ne hasada ya ku bayan Allah zuciyarsa ba ta kwanciya kullum yana cikin ruɗu kullum yana cikin damuwa idan kaga ya samu kwanciyar hankali sai dai wanda yake wa hasara din wato ya ga cewar abin da yake masa hasara din ya kauce ne kawai to daga nan sai ya ji abin ya lafa kuma yana daga cikin wato mafi sharrin sha'ani wato na ainihin abin da ya shafi hasada shine shi mai hasada kullum yana yin hasada ne ga wanda ya sani ko kuma wanda yake kusa da shi to kaga sharrin ta kenan wanda yake nesa bai damu da shi ba idan aka ce wani shine mai kuɗi kaza a gari kaza ko a ƙasa kaza ko a can nesa sai ya ci mai hada da jibi da wannan mutum da su da shi ana yi da wataƙila wani ya yi wa abokinsa wataƙila wani ya yi wa ko ɗansa ko mahaifinsa ko wane ne ko maƙocinsa ko ɗan garinsu ne ma'ana dai shi mai hasada yana yin hasada ne ga wanda ya sani kawai baya yin hasada ga wanda yake nesa idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya bai wani mutum fahimtar wato addinin musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da shi addini sai ka ga wanda yake kusa da shi yana masa hasada ba dan komai ba saboda kusanci amma wanda yake nesa duk abin da ya zama sai ya zama wato bai damu da wannan ba wato yana daga cikin sharrin sharri kenan domin shi mai hasada bayan ma wato sakamako din karshen al'amarin yana komawa zuwa gare shi domin duk wanda yake kusa da kai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa baiwa da kyauta da wani abu wata ni'ima ko ta dukiya ko ta mukami ko ta ilimi ko ma ta kyakkyawan hali ko ma ta menene to ko shakka babu tunda kuna da kusanci wata ran wannan abin zai maka amfani amma shi mai hasada bayya wannan tunanin wanda ya zama babu wannan ni'imar a kusa da shi kaga me ma'ana ba zai amfana ba kenan idan yanzu aka ce ga wani yana da dukiya shi mai hasada idan yayi hasada dukiyar ta tafi kaga ba zai masa amfani ba kenan tunda yanzu babu amma da mutum zai kore shedan ko da shedan ya zo ya buga wa mutum wannan azuciyarsa ya kore to sai kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ladan wannan abin da ya kokarin kuma sai ya zama ana nan ana nan wataran wannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore wannan sai ya zama shi ma ya amfane shi ya ku bayan Allah kowa ya duba zuciyarsa da cewa menene shedan yake masa talle na anashin wato hasada domin ya kore domin ita hasada yana daga cikin sharrinta wato shine ita tana cinye wato lada ne kamar yanda wuta take cin makamashi ya zo cikin hadisin da aka rawaito daga Abu Hurairah ta Allah ƙara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abu Dawud ya kunda hadisin yake cewa yake cewa ku kiyayi hasada kada ku yadda ku yi hasada domin ita hasada tana cinye ladan bawa ne kamar yadda wuta take cinye makamashi idan aka hura wuta ɗin mutum yana ta kyakkyawan aiki amma yana yi mutane hasada sai ka samu wato ainihin ladansa a tashi alkiyama kuma ya samu sun kare me ya faru kayowa na hasada kayi kaza a can ka ji zafin wani ka yi hasada ka yi hasada duka ladan Allah tabaraka wa ta'ala ta kare ita kuma hasada ya ku bayin Allah wato ba wanda ya kubuta daga ita sai yanayin tsoron Allah a wato tsoron Allah bawa da kuma karfin tauhidin sa da Allah tabaraka wa ta'ala kadai saboda wannan zai taimaka mutum ya gane cewa Allah ta'ala shi yake bayar da duk abin da ya so ga wanda ya so amma in mutum ya cire wannan to ko shakka babu zai fada a cikin wato anashin hasada wannan kuma malami ne shi ɗalibi ne shi gama gari ne shi ba wanda ya fi ƙarfin ya faɗa cikin wato ainihin hasada komai karatunsa kuwa idan an ka duba wato ainihin isar wani da ake ce da shi Abdurrahman bin Muljim yana daga cikin wanda suka yi rayuwa da ainihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu kuma daga cikin tabi'ai lokacin wato lokacin khalifancin sayyidina Ali dan Abi Talib sayyidina Ali sai ya tura shi ya tura Abdurrahman bin Muljim saboda Abdurrahman bin Muljim yana daga cikin a lokacin sayyidina Ali yana daga cikin wanda suka fi wato karfin haddar alqur'ani da kuma fahimtarsa yana kuma daga cikin wanda suke da wato ilimin fiqhu fahimtar addinin musulunci sai sayyidina Ali ya tura shi ya tafi Masar ya je gurin wato Amr bin As a matsayinsa na shugaba ko gwamna wanda yake Masar sai ya tura shi ya gaya masa cewar ga Abdurrahman nan ka ja shi a jika ka haɗa shi da limaman da suke jagorantar mutane sallah domin za a fa'idantu da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa ilimin alqur'ani ya fahimci alqur'ani kwarai da gaske amma ƙarshe da hasada ta kama ainihin Abdurrahman bin Muljim sai ji cewa a duniya ba wanda ya tsana kamar mutum uku sai ya rinka bibitar mutane a gefe yana Ali bin Abi Talib yana da matsala kaza shi ma Muawiya yana da matsala kaza shi ma Amr bin As yana da matsala kaza ana ta tattaunawa daga kadan kadan kadan kadan sai abin yayi karfi dama shedan haka yake lokacin da ka fara hasada kadan kadan baka san lokacin da zaka tsinduma a tsakiya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu da al'amari ya tafi Abdurrahman bin Muljim sai ya wato ya tara mutane uku suka yi mitin wanda ya ga sun goya masa baya yace in dai ana so musulunci ya ci gaba sai an kashe Aliyu dan Abi Talib sai an kashe Muawiya sai an kashe Amr bin al-As yace da sauran mutum biyu wannan kuma sun yi mitin ne a garin Makka sun dawo Makka a gindin Ka'aba ba suka yi mitin din haka kaga kenan inda a ce wato ilimin mutum zai tsiratar da shi daga ainihin hasada to da wannan bai haka ba in rayuwa a ainihin kusanci da addini zai sanya mutum hasada ba za ta kama shi ba da wannan bai haka ba domin sun yi mitin ne a gindin Ka'aba wato a guri da ya fi kowane guri ma tsarki ya ce amma shi aliyu ɗan abi talib ku bani da shi ni zan gama muku da shi ni na ɗauki alƙawarin sai na kashe shi abdurrahman bin muljim sai na ali ɗan abi talib wato ya fito sallar asuba ya tare shi ya daba masa kuka wato a cikinsa bayan kwana biyu uku ya bar duniya kaga wannan wato hasada ce kaɗan kaɗan ta fara tashi shi yasa mai hankali lokacin da shaidan ya fara esta maka wutar wato jin zafin wane ko ganin ido ko kyashi ko hasada dangane da wane karka yadda ka bashi kofa zai iya jefa ka tsakiyar da baka ma taba tunanin ka zo har nan gurin ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mana imanin ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala bayya san wato ainihin hasada ya tsoratar dangane da ainihin hasada shi ga mai hasada yana jayayya ne da rabon da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ga ainihin bayinsa mutane biyu wane yana neman aiki wane shi ma yana nema idan ɗayan ya samu ɗayan bai samu ba sai ka ga yana yi wanda ya samu ɗin kuma hasada wanda alhali ba haka ya kamata ya zama ba Allah tabaraka wa ta'ala shi yake raba al'amura a lokacin da ya so ga wanda ya so shi yasa yana daga cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan yi kuma ya karantar da wannan al'umma shine fadin sa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar mana ya ubangiji ka bamu mai kyau a duniya ka kuma bamu mai kyau a lahira ka kare mu daga ainihin azabar wuta Allah tabaraka wa ta'ala kafin faɗin wannan sai yace amma daga cikin mutane akwai waɗanda su rufe idan su suke kawai sai iya duniya wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq sai yace wa minan nas wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan yin wannan addu'a cewa ya ubangiji ka ba mu hasana a duniya hasana a lahira idan aka ce hasana abin da ya dace da kai shine Allah tabaraka wa ta'ala ya san ya dace da kai idan Allah ta'ala ya ba wani kaza yana kasuwanci kaza kan matsa kai sai kun yi irin wannan kasuwancin to wataƙila kai a gurin ka ba shine hasana ba in ya samu wani aiki na gwamnati ka matsa kana masa hasara kai ma sai ka irin wannan wataƙila kai ba shine hasanar ka ba hasarar ka wani abu ne daban wanda ya sha bamban da wannan wataƙila yau za a baka yau za ka bar duniya Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ga cewa to bari ya canza maka da wani abu amma wataƙila ko yanzu ko kuma sai bayan lokaci kaza saboda ka ya ku bayin Allah ku mai da al'amura zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ku yi hasada kada kuma ku yi kore wato shine mutum ya zo zai sai da wata haja wani ya zo ya ta zigawa ya ta cewa kaza kaza ya ku bayin Allah wato hasada tana lalata al'umma yana wato hasada halayya ce wacce take bata anishin society na al'umma tana bata gida tana bata gidan da yake family wato iyali wanda suke kansu haɗe daga zarar wato hasada ta shiga sai ka samu ta rarraba su ga baki ɗaya sai ka samu wani yana yi wa wanda ya fi shi arziki ne wato hasada ko ya fi shi ilimi wani kuma yana yi wa wanda bai kai shi bane hasada kar ma kai zo ya taro shi to duka wannan yana faruwa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ku roki Allah tabaraka wa ta'ala daga ainihin falala tasa domin shine wanda yake bayarwa ga wanda ya so subhanahu wa ta'ala ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu daga ainihin falalarsa ya ubangiji ka bamu daga ainihin falalarka ya ubangiji ka kare mu daga hasada ka kare mu daga kyashi daga dukkanin cututtuka ya ubangiji ka kare mu ya ubangiji muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin kawunan mu ya ubangiji ka kare mu daga alashin munanan wato ayyukan mu ya ubangiji kai ne mai amsar addu'a ya ubangiji ka isar mana madalla da wanda aka wakilta shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ku yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya kunna suka yi imani ku yawaita salati da sallama gare shi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah ka ji kan iyayenmu da rahama wanda suke raye cikin su Allah ta'ala ka sa su kare imani ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka mana albarka kai wa zuriya albarka ya ubangiji ka tsarkake mana zakatanmu wannan gari Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara masa albarka da kuma zaman lafiya wanda suke kokari wajen a ga an zauna lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka jibinta al'amuran su ka taimake su wanda suke kokarin kawo tashin hankali da rashin tsoro ya ubangiji bayinka ne ka gyara musu halayyarsu kuma za su gyaru ba Allah tabaraka wa ta'ala kamar da ce mana su ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka bada zaman lafiya kuma ila salati kuma